أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم juma'a 28 ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma mun muna kuma karatu ne cikin suratul tauba mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 80 za mu tashi ayat 81 a suratul tauba kafin nan ga tambayoyin da aka turo wannan bayan ya yi sallama da addu'an alheri ya ce ya kwanta a masallacin hostel bayan sallar tahajjud saboda ya san cewa in lokacin suhur ya yi ana ta da mutane ko a kira sallah don mutane su tashi to sai wani ya tashe shi kuma daidai ana kiran sallah karfe 4 da minti 36 na safe sai ya fita da sauri ya ɗau kwanon abinci da ke harabar masallaci ya fara ci sai kuma ya ji kiraye-kirayen sun yi yawa sai ya dakatar da cin abincin a daidai karfe hudu da arba'in na safe to bayan gari ya waye da ya tina sai fara jin rashin nitsuwa a cikin wato harkarsa to shi ke tunanin yaya idan ba a sani ba ne inda ba a rashin sani ba ne ya ci a wannan lokaci a babu laifi a kansa amma magana da mafi yawan malamai suke kai zai rama daya amma inda saninsa ne alfijir ya keto ci abinci akwai laifi ya kamata ya yi kuskure sosai nan ma kuma zai rama daya amma in arashin sani ne babu laifi a kansa sai dai kawai zai rama azumin guda daya bai kamata ba allah subhanahu wataala an amsa tambaya irin wannan a baya allah subhanahu wataala ya kayyade farkon fara lokacin azumi da kuma karshen kaiwa za a fara daga kafin alfijir ya keto za a kare daga lokacin da rana ta faɗi wannan shine lokaci a tsakankani shine lokacin azumi wallahu ta'ala alam akwai hadisi da malamai suke ai da abunan wasu suke daukan sa ba tare da cikakkiyar fahimta daga irin bayanan da malamai fuqaha su kai wa wannan hadisin ba to don haka wannan ya kamata a sani sosai wallahu ta'ala alam wannan ko bayan ya yi sallama ya ce lura da cewa a yadda dalibai suke mai da masallaci ɗakin karatun boko ko kuma group discussion kamar yadda ya rubuta ya ce laudili malam ya hukuncin hakan ya kamata musulmai ku gane cewa masallaci daki ne na karatu mai amfani da ambaton Allah da sallah da da karatun alkur'ani duk karatun da kake yi da sunan Allah a matsayin ka gane wani ilimi ka abu na ya halatta ka yi shi a masallaci ya halatta ka yi shi a masallaci daukar ku dauka wai akwai wani karatu sunansa na boko wanda ba a yin sa masallaci wannan kuskure ne neman ilimi kawai abin da ake yi ko da ƙura'ani mutum zai karanta a masallaci in ba ta hanyar da ta dace ba ne nan kuma ya yi sabo amma in zai karanta ilimi kuma ya bincike ko ya yi nazarin ilimi a cikin masallaci yana cikin nitsuwa yana nazarin ilimi wannan babu laifi a kansa amma sai dai abin da ya faɗa cewa sukan yi group discussion sai ya ce loudly wato ko suna ɗaga murya kenan to wannan ɗaga murya shine ya kamata a ce an sauke shi ma'ana a rinka yinsa cikin nitsuwa duk da cewa kuma an ambaci abin group discussion kagin group discussion ne duk wanda yake magana dole group din za su saurare shi kuma watakila wasu suna sharing a su ma abin da suka abin nan su yi participating cikin abin da suka kawo su yi contributing abin da suke da shi na ilimi to garin haka wannan yana faɗa wannan yana faɗa watakila sauti ya dan abuna to in an jira wannan sai a dan tunatar da su kuna fa cikin masallaci ne a dan rage murya shikenan sai a rage murya yau kar ka ɗauka kawai kana fishi da su ya za a zo ana boko a masallaci a ana ilimi dai a masallaci yawa ana ilimi a masallaci shine magana wallahu ta'ala ala rashin kula da ladduban masallaci kuma wannan wani abu ne daban ya kamata a kula da ladduban masallaci wannan kuma ko da mutum zai zauna ya karanta alkur'ani ne ya lura da ladduban masallaci da kuma ladduban zama a masallaci kuma haka ko da sauraron tafsiri mutum zai yi ko tafsirin mutum zai yi ko duk abun da mutum zai yi in ya shigo masallaci to ya san cewa cikin masallaci yake amma za ka ga mutum ya zo sallah masallaci amma yana waya yana waya sai ka ji ya ce a gamu nan a masallaci mun shiga sallah ko kuma za mu yi sallah ko wani abu kaga duk wannan ba laduba a ciki to saboda haka a lura da laduban masallaci wannan amma yin ilimi da nazarin ilimi a cikin masallaci wannan ba ba laifi bane insha Allah ta'ala a lura da laduban masallaci kuma ko me za a yi wannan bayan yayi sallama tambayar sa ta biyu ko shi ina yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada eh o wai assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilimi da takawa ya jikan oh ya jikan iyayen malam da namu baki daya na amin insha Allah yace malam ina neman ƙarin bayani akan ayan nan bismillahir rahmanir rahim sai yace wa annal bai rubuta ta daidai ba amma dai mun yi dikake muna ga kaman ita yake nufi wa annal masajida lillahi ne fala tad'u ma Allahi ahada wannan kamar yaya karin bayani ko shi yasa ma yi waccan tambayan yawa eh kullum a rinka fahimtar alkur'ani a gurin malamai yawa a rinka fahimtar alkur'ani a gurin malamai ka zauna a gaban malami ya fassara maka aya sannan kuma ba aya ɗaya kawai ba ba akan matsala ɗaya kawai zaka cizgo aya ka je kana neman ilimi a kanta don wasu su shiga halaka ko kai ka tsira ko wasu abubuwa ba a'a ka ɗauko tafsirin tun daga farko daga farkon suratul jinni ne ina ga suran tana cikin suratul jinni to daga farkon suratul jinni zaka ɗauko tafsirin a gurin malami har ka dire sannan ka ɗauko suratul muzammil ka ɗauko suratul muddathir ka gangara suratul qiyama har ka tafi in daga nan ka faro kenan sai mu ce kayi izu uku a tafsiri to nan ne insha Allah ta'ala zaka ga ka fahimci abin da ake nufi ba za ka tambayi ko wani karatu abu ne a ciki ba kuma kana son karin bayani yanzu lokaci ba zai isa ba sosai akan karin bayani akan ayoyi yanzu a suratul tauba muke yi insha Allah ta'ala in mun gangaro in Allah ya yarda muna raye za a yi to ka haka kun nan kuma take da lokaci ya ja baka fahimci ayar ba haka a koma gurin malami a daukar karatu yau a rinka fahimtar ayoyi cikin nitsuwa a gurin malamai sai mu ce dau aya ɗaya kawai bai dau ta farkon ta ba bai dau ta ƙarshen ta ba bai san dalilin saukan ta ba bai san yaushe ta sauka ba to wani sai kaga ana ta tawili ana shigar da wani abu cikin wani abu alhali baya cikin alqur'ani ko ko baya cikin fahimtar alqur'ani fahimta ta daidai Allah ya samu dace yawa alakanta are da da wannan tambayar ta sa eh kaga duk gaba daya akwai rashin fahimta ga ayar yawa akwai rashin fahimta ga ayar gaskiya ba ta da alaka da karatu da ake yi wasu karance-karance wanda ba alkur'ani ake karantawa ba yawa manya-manyan malamai mahaddata alkur'ani su ne suka kawo inan suka bincike suka fito da wa'innan ilmumukan da kake gani shi za ka zo ka zauna ka ce ana western education a masallaci me western education it's not a western education it's an islamic education ai yes all education we have ai islamic education so ba wani maganan western education an situation ka yadda cewa it's a western education so you are westernized yourself and you are westernizing yourself yes so just it is a abuna an islamic education ko a ina ake you are the one who will make it to be islamic education as it is yes kawai sai kame da shi shi yasa ake ta abuna amma ka zo ka ce a yi boko ka kawo annal masajida lillahi ana boko a masallaci kaga akwai rashin abuna a rinka lura da a in fa ba a zuwa gurin malamai fa za a yi tabarna addinin musulunci ba a rinka zuwa gurin malamai a fahimci addinin musulunci ta yadda ya dace a gurin malamai ake gane ilimi yawa alkurani ba za a gane shi ba sai da bayani daga gurin malamai masana ilimi kar a rinka gaggawa kar a rinka tsinko abu ko kullum kar ka sa a ranka sai suwa ne sun halaka Allah yana shigo da su rahama kana tura su waje ba za ka iya ba yawa in Allah ya shigo da bayin sa rahama ka bar su kawai yanda ka gansu yawa karka rinka tura su waje Allah ya samu dace wannan bayan yayi sallama yace a tambayar sa nan ita ce bayan yayi fatan alkhairi da addu'a yace shin da gaske ne idan mace a idan mace ta balaga ba ta yi aure ba idan ta rasu mana idan ta rasu ba ta yi aure ba Allah zai tambaye ta ya ce Allah ya saka da alkhairi ko ta yi aure Allah zai tambaye ta eh ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah sannan fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin kowa za a tambaye shi ko ta yi aure aure bai da alaka da tambaya a gurin Allah kuma in Allah ya ga dama mace za ta iya girma har ta balaga amma in bai nufin ta yi aure a duniya ba ba za ta yi aure ba amma in matar kwarai ce insha Allah ta'ala tana da mijinta a gidan aljanna saboda haka ba wani abu bane na aibi mace ta zo duniya ta koma ga Allah ba ta yi aure wani babu aibi ko kwaya daya ce yin aure na Allah ne ba da shi na Allah ne a yi da wuri daga Allah yake a yi shi da a samu jinkiri ba a yi aure ba daga Allah ne sai dai ɗan adam yakan iya samun kansa ba yadda ya so ba to wannan jaraba ne daga Allah kuma mutum dama ba zai zauna haka kawai ba kowa da inda aka jarrabe shi Allah ya samu dace don haka ba ta da matsala don mace ta rasu ba ta yi aure ba za a tambaye ta tambayoyi game da addini ta ba tambayoyi game da aure ba yau kuma kowa ma za a tambaye shi tun daga kabari Allah ya samu dace wannan shi ma bayan yayi sallama yayi addu'an alkhairi yace me matsayin sa giya a gashi domin neman ƙarin shi gashi din wannan haramun ne ba a mu'amala da giya ko ta ko'ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mu'amala da giya ko yanzu da mutum yana wucewa ya ga motar giya ta ɓaci a hanya amma giya ne a cike a cikinta suna ta neman jama'a a taimaka musu a tura ta tashi bai halatta ka tura ba inda giya ya ce in kuna so motar ku ta tashi ku sauke giya in kuka sauke giya za mu tura amma in dai da giya ko kuma ga mai giya nan mota ta zo da giya kawai sai mai gadin bude gate din baya nan sai ka taimaka ka dan ja kofar bai halatta ba a ya sauko ya ja kayansa ya bude kofa ya shiga ya abuna ba ruwanka da wannan to shi yasa giya ba ta da wani alaka da ta sauki ga musulmi yayi mu'amala da giya saboda ka alura da da da wannan sannan ya sake wata tambaya kuma cewa shin ina yana iya yin aiki yana iya yin aiki ok yana iya yin aikin lada sannan ya yi dedicating dinsa ga wani in sadakatul jariya ne za a iya yi mutum zai iya tona bohol sai ya ce ya ba da shi wakafi ga mahaifinsa da ya rasu ko mahaifiyarsa ko wanensa ko kaza da ya rasu kawai ya yi wakafinsa ga wannan to duk wannan abin da zai ta gudana shi kenan Allah subhanahu wataala yana bar wance ya halatta amma aiki na ibada mutum yayi sallah yanzu ya ce abawa ne a ya karanta alqur'ani ya ce abawa ne a sai dai karanta alqur'ani yayi wa wani addu'a ya sake tambaya cewa idan yana sallah yayi ragi sai kuma ya manta bai yi sujudu qabli ba yayi sallama ya yi sallama bai yi sujud din ba ya zai yi shikenan sai sujudu ba'di sujudu sahwi kawai almuhim mutum ne yana tunanin sujudu sahwi amma qabla salami zai yi sai ya manta sai da ya sallama sai ya tana to lokacin sai ya sujjada shikenan wallahu ta'ala alam daga karshe tambayar sai ce idan al'ada idan al'ada na oke ta mace ne ma duka idan al'adarsa ta tsaya kamar kimanin karfe biyu quite alright ai quite alright ya ce zai kama baki amma ta ce idan al'adanta ya tsaya misalin karfe biyu sai ta ce quite alright za ta kama baki waye fada kin ba kanki ansa kuma ba daidai ba kika ce quite alright za ki kama baki kin wahala yawa bai dace ba kin ba kanki ansa kuma ba haka bane gaskiya sannan ta ce yana nufin za ta biya wannan azumin ko ba za ta biya ba idan al'adar mace ya yanke karfe biyu ba ta da bukatan kame baki ko karfe takwas in safe ne ma al'adar ta ya dauke kawai za ta ci gaba da cin abinci tsawon wannan inin ita ba ta azumi haka ta tashi ba ta azumi za ta ci gaba da cin abinci tsawon wannan inin sai gobe insha Allah ta'ala ta yi niyya ta dau azumi bayan Ramadan hada wannan na ranar da jini ya yanke din idan al'adar mace ya dauke kafin ketowan alfijir ai bayan ketowan alfijir da sakan daya al'adar ta ya dauke ba ta da azumi wannan rana ko ba ta da bukatan kame baki kamar yadda in al'ada ya zo wa mace saura sakan ɗaya magariba ta faru azuminta ya lalace wannan ranar kuma sai ta biya wannan ranar to haka abun yake wallahu ta'ala ala wannan bayan yayi sallama ce muna neman alfarman malam yayi mana bayani bayanin laduban tafiya zuwa idi a sunna sannan kuma yace ya ji wasu daga cikin lada ya ji wasu daga cikin ladanai suna kiran sallah a sallan asuba as-salatu da farko wasu kuma a na biyu malam wanne ne yafi dacewa laduban tafiya masallacin idi ina ga an danyi bayani sai dai yanzu kuma da ke guri ne na daban malamai suna bayani a gurare daban-daban abin ina ga abubuwa waɗanda suke za a yi na farko dai da an ce an ga watan azumi abuna watan watan idi daga lokacin za a ci gaba da kabbarori sunna ce a yi wannan kabbarori kamar yadda umarni ya zo cikin alkur'ani mai girma sannan a ba da zakar da kai in mutum bai bayar kwana biyu ko kwana ɗaya kafin ranar idi ba a lokacin zai zai fidda zakar da kai lokacin ta ne har zuwa in alfijir yake to har zuwa kafin a tafi sallan idi in an tafi abu bai yi ba inda bai bayar ba saboda haka sai a bayar sannan sai a yi wanka sannan sai a sa kaya wayanda suke in mutum ya yi sa'a yana da sabin kaya Allah ya hore masa sai ya sa su in bai samu daman sabin kaya ba sai sa mafi kyawun kayansa a wannan lokaci sannan sai ya fita yana mai kabbarori kuma ana fita tare da iyalai gaba daya in ba wani uzuri da zai hana iyalai fita ba da maza da mata da ƙanana da yara duka ana fita zuwa musallal idi ana tafiya ana kabbarori a aje har liman ya zo ana wannan kabbarori din ba a nafila a musallar idi na tahiyatul masjid domin ba masallaci ne ginanne ko masallaci ba musalla ne na idi ba sai an yi nafila ba an je za a zauna ana ci gaba da kabbarori daga liman ya zo sai a yanke sannan lalle ya tabbata a sunar annabi sallallahu alaihi wasallam canja wannan hanya din shiga ta nan da dawowa ta nan eh yayi za a iya yin wannan duka yana daga cikin laduba insha Allah ta'ala da kuma sanya abu ne farin ciki ga juna da kuma fatan alkhairi wa juna kamar kullu amin wa kullu amin wa antum bi khair taqabbala Allahu minna wa minkum ko a'ada Allahu alaikum eidakum ko eidukum mubarak eidukum mubarak kullu amin wa antum bi khair taqabbala Allahu minna wa minkum wannan shi ake so a ce eidukum mubarak kullu amin wa antum bi khair taqabbala Allahu minna wa minkum sai a rinka yawaita fadan wannan wa juna in an hadu Allah subhanahu wataala ya samu dace wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da abuna okay kiran sallah ana biyu ko na farko za a yi as-salatu ya danganta da ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne yake cewa as-salatu abuna anan malamai sa su kai ta dogon bayanai shin ana farko ne za a ce as-salatu khairun minan nawm ko kuma ana biyu domin ai ana farko ba bukatar mutum ya tashi yayi sallah kuma ana magana ne akan sallan asuba wasu suka ce a ai a lokacin ne zai shirya kuma ladani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ummi Maktum yana yin as-salatu khairun minan nawm ne kuma shi yake kira a farko a Bilal shi yake kira a na biyu to saboda haka yasa wasu suke cewa za a kira as-salatu khairun minan nawm za a fade shi ne a kiran sallan farko wannan shine abunda mafi yawan malamai suke gani sannan wasu sashin malamai kamar mabunan malikiya da sauran da suka muwafaka da su cewa a za a ce as-salatu khairun minan nawm ne a sallah kiran sallah na biyu saboda lokacin ne ake cewa a tashi ayi sallah don manufar abin shine a kira mutane zuwa ga yin sallah wallahu ta'ala alam sabani ne tsakanin malamai mai tsawo suke tabuna wallahu ta'ala alam don haka in ka ji ladani ya ladani ya kira ya ce as-salatu a kiran sallan farko yayi daidai wanda ya ce assalatu a kiran sallah na biyu shi ma za a iya cewa daidai sai dai yawanci malamai sun fi tafiya kan cewa assalatu khairu minan nawm a kiran sallah na farko tun da ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yin wannan yana kira ne a na farko wallahu ta'ala alam yawa eh to ɗaliban ilimi akwai littafi a cikin triple ird abu ne a cikin wannan library da ake da isabo triple ird insha Allah ta'ala malam su ya ce an yi littafi musamman akan wannan matsala ne muna fatan ɗaliban ilimi sai su duba su fahimta kawai shi kenan insha Allah za mu karanta abin da ya sauwaka akwai lokacin karatu ok ok eh za a ɗan iya yin aya ɗaya ko biyu insha Allah na ga zuwa da kwata ya kamata tsaya yanzu minti 21 da fara kuma za a yi awa ne so sauran minti kusan 40 insha Allah to ina ga za mu iya minti 15 a fassara da ƙorani insha Allah za a samu dace ko minti 15 ya sauki ko zuwa da 20 zuwa da 20 za mu iya tsaya insha Allah ta na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا بالحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
Allah subhanahu wata'ala ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah waɗanda suka yi sabani suka yi takhallufi daga fita yakin tabuka sun yi ta farin ciki saboda sun zauna a gida sabanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da yi na fita saboda sun ji an sha wahala sai suna ta farin ciki munafukai kenan banda waɗanda suka tsaya a gida haka kawai amma suna cike da imani su ne ka'abun malik hilal bin umayya mirarat bin rabi waɗannan suna cike da imani amma ba su samu fita ba daga ba su yi farin ciki ba sun cike da bakin ciki da damuwa har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo su suna cikin damuwa amma munafukai kawai sai mutane suna gaya wa juna ka ji abin da ya faru kai ashe gwanda da baka je ba a ashe gwanda da baka je ba wannan ba daidai bane Allah subhanahu wataala ce waɗannan da suka yi takhallufi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fita yakin Tabuka suna farin ciki wa karihu sun yi kyaman an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi kyaman kar su yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu wajen gwagwarmaya cikin ɗaukar kalmar Allah wa qalu suka ce la tanfiru fil harb kar ku fita a cikin wannan zafin rana don lokacin yakin tabuka ana tsananin zafi ya'yan itatuwa sun nuna rutab rutab na dibino in ana zafin rana za ga dibino ya yi rutab ya cika ya bunƙasa sai yankewa to irin wannan lokacin suka yi kyaman su fita irin wannan yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ce faɗin haka da suka yi Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam naru jahannama ashaddu harra wutar jahannama ita tafi tsananin zafi kuma da hankali laukanu ya kahuna da a ce suna da tunani suna da fahimta da sun san cewa wutar jahannama ta fi tsananin zafi fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fi musu sauki Allah ce falyabhaku qalilan su yi ta dariyan da za su yi na farin ciki da izgili da zumbe da suke da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su yi dariya qalilan dan kadan domin rayuwar duniya ma gaba ɗayan ta qalilan ce balle iya dariya in ka cire dariya a rayuwar mutum za ka samu lokutan da yi na dariya wani dan bangare ne a rayuwarsa to shi yasa to rayuwar duniya ma gaba ɗayanta Allah ya ɗauke ta qalil ne mata'ud duniya qalil to shi yasa sai Allah ya ce falyadhaku qalilan eh su yi dariya dan kadan in dai wai iya rayuwar duniya ne ko duk gaba ɗaya rayuwar dariya suka ringa yi ba ta taka karata karya ba wal yabku kathiran Allah ce za su yi kuka da yawa domin ran da za a fara wato ran da suka koma ga Allah subhanahu wataala tun daga ranar mutuwa cikin damuwa suke daga wal yabku kathiran su za su yi kuka su yi kuka da yawa jaza'an bima kanu yaksibu sakamako game da abin da suka kasance suna aikatawa na munafirci da kin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين kafin fasara wannan aya jiya da muke tafsiri a ayoyin da suka gabata mun kawo kissar sa'alabata bin hatib sa'alabata bin hatib al-ansari wannan littattafan tafsiri kusan dukkan littattafan at-tafsir bil ma'thur yawancin su su tafsirin ibnu kathir su tafsirin imam al-baghawi su tafsirin ibnu abi hatim da sauran tafsirai da yawa duk sun ambaci wannan kissa daga gaskiya ni da na zo karanta ta na yi ban tsaya tunanin ko inganci ko rashin inganci ba to bayan muna karanta anan jiya bayan mun tashi malam yusuf ya ce ga fahashiyar nan an nuna cewa kamar hadisin an yi inkarin hadisin wato wannan kissa din wato muka ce to bari mu duba to mun je mun bincika da ikon Allah muka samu lallai wannan bai inganta ba yau wannan kissa din ta sa'alaba ibn hatib wato isnadin hadisin kissan bai inganta ba isnadin bai inganta ba wato malamai suka ce da'ifun jiddan kamar yadda al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya tafi akan rashin inganci al-hafiz al-iraqi shi ma ya tafi akan rashin inganci al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala daga cikin mufassirin shi ma ya tafi akan rashin inganci da sauran manya-manyan malamai kai daga cikin malamai ma kamar abuna al-haythami yake cewa wato da'afahu a kasirun minal ulama'i minal mutakaddimin wal mutaakhiri wato da yawa daga cikin malamai sun ce wannan hadisi ko kissan da'ifiya ce saboda haka mun dai karanta kissa jiya mun ji amma kuma isnadin ta ba ingantacce bane amma yawanci in mun samu isnadin abun da ba ingantacce ba har muka san cewa bai inganta ba to yawanci tsallake shi muka yi in mun zo nan ba ma karanta a cikin bainar jama'a yau tsallake shi kawai muke yi wanda ya je karanta da kansa littafi zai ga cewa ba ingantacce bane sai ya wuce don duk abin da aka ce bai inganta ba bukatan ka gaya wa jama'a gaba ɗaya gama gari balle ma har da yayatawa da ake a duniya suna abun nan to saboda haka yanzu mun tabbatar abin da malamai suka faɗa akan ga wannan kissa shine bata inganta ba wallahu ta'ala alam shikenan tunda mun riga mun bayyana abin da yake cewa bata inganta ba hukuncin da malamai suka yi isnadin hadisin kuma da da yawa daga cikin malamai shikenan wasu sun ambaci dalilin rashin ingancin sun ambaci Ali ibn Yazid a cikin isnadin wanda shi rajulun ne matruk wasu ce a ana inkarin hadisinsa da sauran abubuwa da suka faɗa na ilal to wannan insha Allah ta'ala iya abun da malamai suka faɗa shine rashin inganci har suke cewa da'ifun jiddan isnadin wannan kissa din wallahu ta'ala alam da haka ina fata an fahimci kissan Salaba ibn Hatib jiya da aka yi ta al-Ansari to inga isnadin ta bai inganta ba wallahu ta'ala alam na'am a cewa badariyun kuma a anan ma malamai sun yi dogon bayani suka ce galat ne da waham wanda ya ce ta'alabata bin hatib al-ansari badariyun ne to suka ce sai dai in yayi wahami wane sa'alaba ake nufi akwai sa'alaban da shine badari ko ba sa'alaba ibn hatib ba ko kuma sa'alaba ibn hatib ne abuna abuna al-majma abuna al-haythami ya ambaci sunan kowa ya jera wajen kakanu har abuna wajen sama da kusan sama da kaka biyar na abuna na abuna sunan mutumin da nasabarsa da wannan hatsab abuna sa'alaba ibn hatib da daya sa'alaba ibn hatib to shin wannan sa'alaba ibn hatib al-ansari shine badariyun ko kuma wancan sa'alaba ibn hatib suna kokonto yace akwai wahami cewa badariyun ne wallahu ta'ala alam don haka wannan dogon bayani ne wadda shi kuma har yanzu shi ma malamai suka yi magana akan haka don wallahu ta'ala alam ala ayi hali kawai a takaice wannan isa bata inganta ba ana so a gano badariyun ne ko ba badariyun ba sai a ji abi irin su siyar alamin nubala a kuma mizanul itidal na ibnu hajar rahimahullahu ta'ala shi ma yayi bayani akan cewa da ambaton nasabar shi sa'alaba din don haka wanda ke son karin bayani zai samu a can insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam da al-isaba a fi tamyizil isab abuna sahaba shi ma insha Allah in an duba za a iya samu sai kuma asir alamin nubala na Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala wanda ke son karin bayani akan shi wannan sa'alaba din duk sun ambata suka kuma rifarin to wa'innan littattafai din muna fata Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala ce fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum idan Allah ya dawo da kai raddaka Allahu ila ta'ifatin minhum Allah ya dawo da kai zuwa ga yankin wasu mutane daga cikin su malamai suka ce sune mutum goma sha biyu wa'inda suka shiga cikin munafirci suka yi kaurin suna wajen zunde ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi yakin tabuka Allah ce to idan Allah ya dawo da kai zuwa gare su lokacin da ba sa tsammani fasta'zanuka lil khuruji sai kuma suka nemi izinin ka za a sake fita yaki waɗannan mutum goma sha biyu wanda suka yi zurfi cikin munafirci da zunɗe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun tambaye ka nan gaba suna son su fita yaki tare da kai faqul ka gaya musu lan takhruju ma'iya abada har abada ba za ku sake fita da ni ba ban yadda ba kasan mutane wani sa'i sukan ɗauka yi wa addinin musulunci hidima kaman wai alfahari suke yi wa addini ko kuma a'a gata suke yi wa addini duran da kaga kana yi wa addinin musulunci hidima to ka gode wa Allah gata aka yi maka addini yana maka gata ne ba kai kake masa gata ba ko ka bar shi ko ka yi hidimar ko kar ka yi sai addini ya ci gaba da izinin Allah ko kuɗi kake bayarwa a aiki kake yi kawai in kaga Allah ya zabe ka cikin kullun a ce kwamitin wa'azi kwamitin kaza kwamitin kaza kullun cikin hidimar addini to ka gode wa Allah kawai addini yana maka gata kenan kuma zaka gani zaka gane addini yana maka gata ko a cikin jama'a ko a cikin gari ko a jihar ku ko a kasar ku sai ka gane addini na maka gata in ka dau wannan abun cewa gata ne a gurin Allah to kar ka dauka cewa kai ni na fasa daga yau zanga wanda zai hada musu lasfika in za a yi karatu ko kuma daga yau na fasa zanga wanda zai saki sa uniform din hizba kana fasawa wani yake shiga ranar da ka fasa wani zai shiga shi sa kar ka fasa ko tafsiri in ka fasa wallahi wani sai ya yi tafsiri bari za a yi insha Allah ba abun da zai fasa saboda haka shi yasa in kai kana aikin addini to gata ne kawai addini yake maka shi yasa ba a yi wa addinin musulunci gori ba a yi wa Allah gori ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gori to shi da suka je suke ta zunde to yanzu kuma sai suke nadama ba za bari su kore su nade taburman kunya da hauka shi ne suka zo Allah ce a sai Allah ya masa wahayi yace in suka ce za su fita tare da kai ka ce musu a lan takhruju ma'iya abada har abada bana bukatan taimakon ku wanda ya ce zai wa addinin musulunci walakance ku kyale shi a gefe zai muku abata dole kuka ga take-takensa walakanta addini zai yi kuna so ya nuna muku ku kaza ne ku ka a'a ku ajiye shi a gefe ku ci gaba da harkar addini Allah zai kawo dubu masu taimakon addini sai ku haɗa kai da su sai ku tafi wanda ya tsaya yana wasa ku ajiye shi a baya kuma ba sai kun tsaya kuna ma ɓata lokaci a kansa ko wasu maganganu ba shi sa in ka doshi guri kana aiki addini kar ka damu a'a ayaba ne a'a kushe ne kar ka damu da wannan kai dai ka nemi taimakon Allah sannan mutane da suke kokarin ayi aikin addini ka hada kai da su ayi aikin addini a gudanar da addini gaba riba ta ku ce kuma gatan addini yake muku ba ku ke wa addinin musulunci gata ba don haka Allah subhanahu shi yasa ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnun alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani eh Allah ne zai muku gori da ya shirye da ku kuke zuwa masallaci ku zauna wani sai kaga in wata iska ta busa shi yace na daina zuwa tafsirin sa daga yau wai kawai na da wani fasinar matsala tsakaninsa da wani sai ta ya daina zuwa tafsirinsa daga yau a ka daina zuwa tafsirin ka dai in ka je wani ne ya karu kai ne ka karu kai ne ka samu kai ne ka abun nan don haka kullum mutum inda duk za a karu a addinin musulunci ya yi kokari ya ji ya kuma yi kokarin yin aikin addinin Allah Allah samu dace don haka shi yasa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyale su kawai ka ce musu kar su fita tare da kai har abada walan tuqatilu ma'iya aduwa sam kar ku yadda ma ku ce wai za ku taimake ni wajen kashe abokin gaba ba na bukata ku kyale ni ni kadai ne ba sun kyale shi ya fita tabuka ba da ya je ba ya dawo ba da suka fita tabuka fa tafin ruwa ɗaya na sha sabai ba su da shi a ini fa mutum biyu ake sharin dibino ɗaya a raba dibino ɗaya wannan ya ci rabi wannan ya ci rabi haka ake zama kai hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum Allah da kansa yace sa'atal usra لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم لكن تبوك بقى تبقى شن وهلا إلين سوا غازافي yanayi kawai aji iska ta hura babu zafi kawai zum ake tsaye ga yunwa ga ba ruwan sha ga ba iska da suke hurawa ga abokan gaba kuma sun ninninka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su kuma ga makamai ga komai suna da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba isasshen abun hawa ba abinci ba guziri ba ruwan sha ba iska ba wani iska da take hurawa tsanani kawai ya kai tsanani shine sahabbai suka rinka kaiwa kai ya rasulullah anya da gaske kuwa Allah yana tare da kai sahabbai shine Allah ya faɗa yace min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum saura ka dan wasu su yi ridda thumma taballahu alaihi sai Allah ya tuba a kansu wahala ta kai wahala to shi yasa wanda yace ya ki fita da annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin yanzu kuma ya dawo ya ce zai fita da wa ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin Allah ne shi yasa Allah ya ce a walan tuqatilu ma iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marra ai kun riga kun yadda da zama a gida tun farko lokacin da ake bukatan ku fita to faqa'udu ku ci gaba da zama ma al khalifina tare da waɗanda duk suka saba suka yi takallufi daga fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zauna tare da su sai Allah ce wala tusalli ala ahadi minhum insha Allah ta'ala in muna raye baɗi nan zamu tashi in muna raye insha Allah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi Allah samu dace insha Allah ta'ala anan zamu tsaya a wannan karatu din a cikin wannan suratu tauba mun tsaya aya ta 83 insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace daga ƙarshe a wani wuni zai mintuna da za mu yi amfani da su cikin ƙara tunatar da mu jawo hankalin jama'a shine a musamman 'yan uwanmu matasa na farko a kyautata tauhidi ku kyautata tauhidi da aƙida ku san Allah subhanahu wata'ala ku nemi ilimin addinin musulunci a gurin malamai ku guji karɓan dukkan hayaniyar da za ta shigo muku ku daina karban rubutu da takardu daga kungiyoyi daga kasashen waje masu neman ɓadda ku daga manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wani manhaji wanda ba na daidai ba yawanci matasa a jami'o'i da wajen jami'o'i ana iya yaudarar da hankalinsu a kawo musu rubuce-rubuce ana ba su tarihin wata kungiya duk wanda yau ya zo ya ce zai sa ku a cikin wata kungiya kowace irin kungiya ce wacce take kasar waje ko kasar ciki kuma da hankali musamman wata kungiya ko mai da'awar sai an kafa kaza an yi kaza an yi kaza a yi ta yawo da hankalin ana ɓadda ku a jefa ku cikin halaka kuma da hankali da wannan ku sani cewa wanda biya kaucewa manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi asarar duniya kuma zai asarar lahira abun da yake ku gane shine dukkan jama'a babu wasu jama'a da suke nan a doron ƙasa face za su iya yin daidai za su iya yin kuskure kuma ba dole bane ka bi wasu jama'a ku sani cewa akwai ƙungiyoyi da yawa a ƙasashen larabawa da wasu ƙasashe na duniya waɗanda suke nan suke kawo tarzoma ba su damu da karantar da mutane aƙida da tauhidi ba sun damu da jefa mutane cikin halaka da hayaniya a cikin rayuwa mutane sai a rinka sa mutane suna mutuwa ba san Allah ba saboda haka ba a tsayawa a gane addinin musulunci ganewa na gaskiya ku yi taka tsantsan da irin wa'in a jami'o'i za ku rinka samu akwai wakilansu ko a garin nan akwai su ko a garuruwa akwai su wani mutum zai zo ya same ka a gefe da yan takaddunsa a gefe yan takaddu a aljihunsa ka karanta tarihin kungiya kaza zaka ga zaka fahimce su wani ya kawo ma na turanci wani ya kawo ma na larabci in kai za turanci zaka fahimta sai a baka sai ka ta karantawa abu kaza ai su sun yi kaza sun yi kaza to ku gane babu wasu mutane da za a zo a baka tarihinsu face iya tsantsar abin da za a ja hankalinka kawai ake faɗa maka ko ƙungiyoyin da muke da su a nan kun taɓa jin wata ƙungiya ta tsaya tana faɗan illolinta kowace ƙungiya in ta tsaya alkhairinta take faɗa ba ta da illoli ne to babu wadda take faɗan illolinta sai dai ta faɗi alkhairinta lokacin wata ƙungiya da za a kawo muku an ba ku tarihinta a rubuce ku sani cewa iya tsantsar abun da yake na alkhairi tsalla ne wata ma ba ta kan aƙida na gaskiya wata ba ta kan aƙidan manhajin sahabbai wata ba ta kan aƙidan manhajin ahlus sunna wal jama'a bal kawai tana kan aƙida ce ta shiririta da hayaniya da neman rikici kawai kullum a zauna in an gama wata fitinan ta kare sai wata fitina ta zo a ƙara ɗauka ku mai da hankali ya kuma tasa ku karanta addinin Allah sannan a san aƙida a tsaya akan aƙida duk wani wanda ya kawo muku hayaniya sai ya nemi raba ku da malaman da suke karantar da ku addini sai ku ga cewa ashe duk abin da ake karantar da mu a gurin tafsiri kaza da malami kaza ashe duk abin da suke mana ma rauni ne tsoro ne da su a kwadayi ne da su a tsoro ne da su a a kawai su ashe ma ba su da za- abin nan, ba su da cikakken a himma kawai sun cika ragwanci sun cika tso- wannan shine abin da za a ringa karantar da ku to ku sani kuma za a ringa gayyatan ku ana ba ku matsayi ce kai ne mai yin kaza kai ne mai yin kaza daga ran da ka amince da su to ranar za a ɗora ma wani responsibility wai don kar ka fita shikenan a jaka to ku sani lallai kar ku je ku haɗu da Allah kullum ku rinka sayan fishin Allah akan ku Allah subhanahu wataala zai tambaye ku game da rayuwarku duk wanda ya zo yake so ya kau da ku akan aƙida ta ingantacciya to sai ya nemi raba ku da malaman da suka saba karantar da ku wanda kuke zama kuke sauraron karatunsu sai a kawo muku wata, wani bayani daban na yaudarar da hankali duk ƙungiyar da kake gani ko a garin ku ne wani sa'i zaka ga baka damu da ita ba saboda mai kurakurai da yawa da kake gani amma inda zaka je ka saurare ta in tana bayani zaka ji tana gaya ma alkairanta da yawa tare da cewa kuma akwai kurakurai da yawa da ka sani wanda sun yi karo da wannan alkairan da ake ambatawa to haka nan duk wata kungiya ta kasar waje da ake kawo mutane ake so a rudar da su mu sau da yawa a kasar nan an sha cutar da mu an sha cutar da mu kowane yayubi idan ya ɗebo sai zo ya dire a nan saboda me saboda muna da son addinin musulunci matasa a najeriya duk duniya da wuya ka samu ƙasar da matasa suke son addinin musulunci irin najeriya da wuya ka samu ƙasar da matasa suke cika a masallaci irin najeriya wanda dukkan malamai a ƙasar saudiya da ƙasashen asia sun sha furta irin waɗannan maganganu ne suna tunani suna mamaki suna jinjina wa najeriya so da matasa ba tare da an tilasta su ba wani zaka same shi daga can gaba da fantami ya taso ya zo nan ya zauna kuma da daddare ma zai wuce can ya je ya zauna zai je wani guri da safe ma ya je ya zauna ba don komai ba sai don ya saurari me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to garin haka ne in aka kawo masa wani abu sai ji cewa kai wannan abun ya fi taimakawa addini har ya wuce inda muke da sai ya zarta sai ya shiga ba tare da ya ankara ba lalle ne son son ku ga addini da son addini da mutane suke a Najeriya shi kai su ga shiga wani hali kowa idan ya zo sai ɗebi na ɗiba sai kai su wani irin guri sai kai su ya baro lallai muna da buƙatan nusarwa muna da buƙatar sanin Allah subhanahu wataala muna da buƙatar sanin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da buƙatar sanin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manhajin magabata ya ku matasa musamman lokaci yayi da ba za ku iya yin ilimi kadai a social media da kuke yada wa juna ba ko ku mai da hankali wajen abin da kuke yi babban malami ya tura sako ku rinka caccakansa kuna tashe kuna daga gefe bai dace ba duk da cewa wani sa'i lalle su ma manya sukan fada cikin kuskure wajen musharaka da wa'inda ba su kamata a yi musharaka da su cikin wannan ba amma ku yi wa kanku linzami wajen mu'amalantar social media in an zo wajen harkar addini karka yadda kai magana akan abin da baka sani ba kai shiru akan abin da baka sani ba in malami yayi magana kuma karka yi raddi akan ta saboda baka da ilimi ka tsaya iya inda Allah ya tsaye da kai ku yi mu'amalanci irin wannan abun wajen yada alkai ba wajen yada cece kuce da abun da bai kamata ba lalle ne ku sani matasa ku nan babu wanda kuka zama suka zama hasada abun hasada a idon makiya addinin Allah irin ku duk wanda ya kalli matasa a cikin masallaci ya san cewa akwai alkhairi insha Allah ta'ala a gaba da a ce irin waɗannan matasan su ne Najeriya take hannunsu a yanzu ta ko ta wani bangare da an samu sauki a Najeriya da ikon Allah amma sai aka yi rashin sa'a yawanci wanda suke rike da mukamai da can kawai sallah ma sai sun ga dama suke yi su yi boko ne zalla a ba su mota da sun gama kuma a ba su aiki a yi posting din su inda ake so to irin su ne ya zama to basiran su ya zama wani iri sai waɗanda Allah ya shirye da su a yanzu suka gane suke kuma taimakon addinin musulunci har a yanzu to irin wa'annan kuma su ne kaɗan amma matasa yanzu da suke cika a masallaci suka shan shirka babu kyawu ba za su taɓa tsayawa takara su rinka bokanci ba ba za su tsaya takara suna tsafi ba ba za su tsaya takara a zubar da jinin wani ba ba za su tsaya takara a ci mutuncin wani ba insha Allahu ana da kyakkyawan zato ga matasan da suke tasowa to wannan tashen makiya addinin Allah suna hasada da shi ko makiya addinin Allah suna bakin ciki da shi waɗanda ma ba su fahimci addinin Allah ba hatta musulmai masu kiran kansu musulmai amma ba su fahimci addinin Allah ba ba su fahimci aqidar sunna ba su ma suna hasada da irin wannan taruwa naku to ku ji tsoron Allah ku nemi dacewa a gurin Allah subhanahu wataala ayi karatu da gaske ko me kake karantawa ka yi shi da gaske addinin musulunci bai taba goyon bayan lalaci ba in kun yi lalaci ba za ku fidda kitse a wuta ba a nan gaba don kar ku yi lalaci ku tsaya tsayin daka ku yi karatu da sunan Allah lallai fage- fagage daban-daban da kuke karatu a cikinsu a jami'o'i da wannan jami'a da sauran jami'o'i ku rike su da gaske kuma ku rinka fahimtar addinin Allah ba muna nufin fahimtar addinin Allah sai kun zama malamai addinin musulunci ba a'a ku lizumci dai malamai din ku saurari daya ku jefa a jakarku ku ji cewa kaza ba kyau ku ji cewa kaza yana da kyau yadda su a cikin zuciyarku ku kuma yi karatu da sunan Allah kullum inda duk kuka je ku rinka tambayan malamai me ya kamata a yi me za a bari me za a yi don me don ku ciyar da addinin musulunci gaba wannan shine abin da ake bukata daga kusan karshe ku sani cewa rayuwar kuɗin nan Allah zai tambaye ku Allah subhanahu wataala zai tambaye ku ranar tashin alkiyama dama da ya baku kun yi amfani da ita to wannan dama kar ku yi wasa da ita kar ku barwa wa'yansu mutane su yi wasa da dama da kuke da ita ku zama masu zuciya muna maimaita wannan abu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yau gari yayi zafi ba abinci a gidana ka taimake ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane lalle wannan yana cikin matsala sai ya taimake shi bayan wani lokaci wannan mutum din sai ya sake zuwa ya ce ya rasulullah yau ma fa yanayin ya kai yanayi ya rasulullah a taimaka mu a dan bani wani abu sai ta sake taimakonsa na uku ya sake zuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa saurara inna hadhal mal hulwun hadirun wannan dukiya da kake gani yana da dadi kuma yana da sha'awan gani babu wani mai dukiya mai dukiya da bata damfaru da zuciyarsa ba karka dinka zuwa gurin mutane kana neman su baka kullun a baka kullun a baka mutum ba zai gushe yana tambayan mutane ba sai an tashi tashin alkiyama fiskar sa babu nama ku ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkawari yace ya bada baman ya bada garanti na shiga aljanna ga wanda ya rayu ya rasu bai tambayi wani wani abu ba to shi yasa ku ji tsoron Allah kar ku kashe zuciyarku ku rinka neman sadaka ko kuna neman taimako ko kuna neman abubuwa a rinka zagaye kan mutane ana ganin cewa su masu kuɗi ne a je gun wancan a tambaye shi kai kuna tashe ne ku tsaya tsayin daka ku nemi abun da za ku nema a gurin Allah ta hanyar sana'o'i wanda yake ganin karatu ba zai yiwu ba ko kuma dama ba akan karatu ya ɗoru ba harkan karatu ko makaranta ba ya rike sana'a da gaske wanda ya ɗoru akan kasuwanci ya rike kasuwanci da gaske da sunan Allah kuma a rinka yawaita addu'a wanda yake kan sana'a abin aikin gwamnati ya rike da amana kar yayi wasa kar kai wasa da aikinka kuma kar kai ha'inci a cikin duk abin da aka baka amana ka tsaya bisa ka'ida ko da a ce kai dan ka'ida ne eh kai dan ka'ida ne sai me to ku tsaya akan wannan kar ku yi gaggawa wajen dukiya kar ku yi sha'awan abin da ba naku ba kar ku yi sha'awan haramun kar ku yi sha'awan abin da ba naku ba har abada duk inda kake in abu ba naka bane komin bukatar ka kar kai sha'awansa kar kai sha'awan gina kanka da haram kar kai sha'awan ɗinka riga da haram kar kai sha'awan ɗinka kaya da haram kar kai sha'awan gina gida da haram kar kai sha'awan sayan mota da haram a'a jira har Allah ya hore maka Allah zai hore maka duk abin da Allah ya tsaye da kai in yau keke kake da shi kar ka damu in Allah ya yi za ka shiga mota mota da ta fita kowa a gombe ka jira lokaci in ya zo sai ka shiga wallahi saboda haka kar ku yi gaggawa kar ku wuce gona da iri kar ku yi abin da ba daidai ba daga ƙarshe ku girmama iyayenku kowa ya girmama iyayensa ku rike amana tsakaninku da iyaye ku girmama iyaye kar kana zaune mahaifinka yana dauke da kaya ko leda ka gani a hannun mahaifinka je ka karbe ta a babin girmamawa kar kuna kwance mahaifanku suna shiga da ruwa cikin gida mahaifinka ya sayi ruwa kuma shi zai shigar da shi gida mahaifinka shi zai je ya sayo ice ya dauko a hannunsa kai kana gida kana kwance mahaifiyarka ta dafa abinci kawai kai aikinka ci ba za ka ji daɗi ba lokacin da ka tsufa ko ba za ka ji daɗi ba a gurin Allah so daga ku girma mahaifa in ka girma ka samu mahaifanka ba sa nan a yanzu ko mahaifinka ya koma ga Allah ko mahaifiyarka ta koma ga Allah yawaita yi musu da'a ta hanyar addu'a ku yi musu addu'a aiwa iyaye addu'a suna raye suna bukatan addu'a bayan su rasu suna bukatan addu'a muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan shine karshen ina ga abubuwan da zan faɗa a irin wannan lokaci insha Allah ta'ala a wannan wata mai albarka a kuma wannan shekara a mai albarka muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu na raye ya ba mu damar samun dama da lafiya da nitsuwa da kwanciyar hankali da ci gaba da irin wannan ayyuka a koyaushe a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wataala kuma ya sa aikin karɓaɓɓe ne a gurin Allah Allah ya azurta mu da ikhlasi dukkan malamanmu da suka yi ta karantarwa a wannan gari Allah subhanahu wataala ya musu albarka da waɗanda suka zo daga wasu garuruwa suka zo nan gari suka yi tsawon lokaci suna karantar da mutane Allah ya kara musu albarka ya kuma yafe mana kurakuran mu ya hada mu da su cikin jannatul firdaus haka kuma malaman da malaman mu da aka yi ta tutturawa su ma suka fiffita don karantarwa musamman a cikin wannan wata mai albarka yawancin suna ta dawowa a wa'annan kwanaki Allah subhanahu wataala ya sa sun isar da sako na alkhairi Allah kuma ya sa aikin su ya zama karbabbe a gurin Allah mu kuma da muke nan Allah subhanahu wataala ya sa aikin mu karbabbe ne a gurin Allah wallahu ta'ala alam ina ga ke muna da baki muna da kuma a, sauran bayanai na san wataƙila da za a isarwa ba jama'a na sakonni muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace wallahu ta'ala alam
Thank you. da kuma nisanta shiga da kuma musamman mafaka da kuma tarbiyya da kuma wata yasa kuma sallama da kuma sallama da shirin wasu da kuma da kuma hatsari da yake cikin kuma hatsari musamman wanda shi ne shi ba da kuma kuma tauba wanda aka taɓa da kuma cikin da hawan shiga sannan da wani a kan neman na kai da kuma rashin ƙarami da kuma duk da abin da Thank you.
ne gaskiya gaskiya insha Allah barka insha Allah wata insha Allah oke jazakallah
Thank you. da kuma magana yin suna da su ke da zuwa da kuma da ke nuna da mutane da su yin da zai ji ta hannu da hannu da إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تمسك بهذه الى الدين والسلام عليكم ورحمه الله تقولون انك godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana farkon wannan wata mai albarka har kuma ya kawo mu yau domin kai shirin da takwas wannan adadin albarka ayyuka da muka yi allah ya taba don sauran kwanaki biyu da suka saura mai fatan allah sun yi wani alkhairi a cikin su da farko ne da godiya da shi malam da ta tayo inuwa wajen da ke kokarin gabatar da tasirai tasiri ba a nan kawai ba ya gabatar da yamma ana jimawa ya gabatar a gida wannan ba don wani abu da saboda kokarin ya tafi da musulunci wannan yana da tasiri sosai shi sa ake jin sa kafafen yara ya da labaru da dama sai mu sha da saka ma da alheri sannan abu na biyu su kuma matasa ko da ke aka ce matasa matasa ina ganin wanda ma da yake gani a gabansa ne matasa ne amma idan ta fito da gefe gefe gefe gefe to akwai dattawa sosai waɗanda ga ira su kusan kamo malamin a a shekare saboda haka masu sauraron suna nan da yawa sannan kuma kamar yadda ya faɗa in ya ce matasa nan ana saurari a kawai na labaru ta ko'ina wanda Allah ya san dirbin masu sauraron wannan tafsiri ne Allah ta kare a kai to dan kaya da nake so na yi kaɗan kusan kamar da malam Yusuf ya faɗa cewa kamar malam yana cikin rasa to ni ma kamar malamin yana cikin rai wato bayani ɗaya da nake so da shi ne akan neman ilimi jiya ne ko shekara jiya na ji amsa na ji tambayar da wani yau malam cewa ana cewa inna wala yuzul kafirun ne ko
Inna Allah la yahdi.
yuzul kafirin amma kuma sai ga shi ana samun kafirin suna shiga musulunci to malam bai ba da hasa bai ta je makaranta to abin da yake so ne kira matasa da sauran al'umma gaba daya sawawa waɗanda suke cikin jami'a da waɗanda suke wajen jami'a da waɗanda suka zama jami'a da ba su shigo jami'a ba shine akwai abin da ake yi a zamanin da ya wuce ko zamani can can can amma da mutane sun dawo su tsohon yayi wanda kuma shine ginshiƙin ilimi ne wannan ko shine karatu na zaune karatu ka ɗan littafi ka yi wajen malami ka yi karatu wannan na kawo nan ne saboda tambayoyi da ake kawowa a wajen tafsirin shekaru da zan daurawa a cikin wata daya za ka tabbata tambayoyi sun kai kusan dubu uku, dubu hudu inda za ka tara tambayoyi ne amma mafi yawa ba amsa su saboda da ta gaba da dukkan tambayoyin yana cewa ba a zuwa ana neman karatu za a yi tambaya 20 tambaya 30 sai ka tarar da amsar da nan a cikin ahalari a yi tambaya hamsin tambaya ɗari tambayar hamsin da nan cikin ashe ma ko da take da cikin sa to saboda haka kalubale ko kira da nake so da matasa shine mu sanya karatun nan wato na gaban malami muna da malamai da dama a garin muna da malamai a cikin jami'ar nan mu musamman gaba da su iya da majalisi a gida ana karatu na zaune a gida a cikin jami'a wannan an ɗabbaka mun ɗabbaka lokacin da muke makaranta mun karanta mun karanta mun karanta lokacin da muke makaranta tsari ne aka kawo ba wani dogon tsari ba ne ku jarraba ku gani sau ɗaya a sati ka ɗauki asabar ko ka ɗauki aji ko ka ɗauki kwana biyu din zaman ka a jami'a da na kai shekara biyar ko shekara bakwai ko takwas a yanzu da yake a kwaminsu ka ɗau wannan shekarun ka ce kawai asabar da lahadi za ka ɗauki littafi ka je wajen malami ko a cikin jami'a ko a wajen jami'a ka karanta adari ibi abu sisi sata ibiya ashmawi ka karanta a taƙaice a cikin rubutu haka ka karanta rubutun mara ka karanta kitabun tauri ma da yawa yana kan aƙida inda za ka karanta waɗannan da da makamantansu ka karanta na hau ko da jirga mutum guda jirgi da ya uku na ibtidaiya ma kaka ya san wuya insha Allah a cikin wannan shekara biyar da za ka karatun zafi mujarraban ku saboda haka duk malamin da ke karantarwa babu wanda a sauraron ta alim sauraron lecture sauraron shi ne ya zama malami ko ba wani kan sai an zama malami ko malami a'a ka san dai abin da yake nan da na kai ka san farin da abin da ya hukunce hukunce da ya shafi azumi sallah zakka waɗannan ƙananan abubuwa da kuke tare su kullum daga wani ce musan wannan wani shi a cikin da kira mun so a karantar da a wannan ja hankalin akai insha Allah da mun jarraba sau ɗaya ko sau biyu a sati wanda farko da kawa ɗaya ba sauran kwanaki biyar ɗin wanda ka ta karatu da safe da rana su CDB duk ka je ka yi ta boko amma ka samu awa ɗaya a Islamiyya insha Allah za ka amfani su assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
kuma da suka je suka zauna da kwanke da yuke ke farkon ke na wasu da kuma su kuma su abin da ba ko da suka je ne su je amma ya yi ta tsari da jama'a wanda ta kan da yi banta ya ba mu wani abu wato ne ya ce da ya yi da shari'a da hali mata shi da mai ke kan wanda ne kuma a kan da ala da sa ne yake da wannan ne to da wani lokaci a ɗan samu da kuke so ya ce ga matroli bayan ko da na so wani ala da kowa da komai a madadin kwanci matsalaci da hankali wata da kusi tsawon guda na wata guda muna godiya da Allah da riba lafiya da zaman lafiya وكيف عرفت ان التسجيل من الوقت الاسلام وكيف صدقت وتتمالك مالك الدكتور الامام طاهر الدكتور عليه الوقت كما قطعت ان الدكتور صفيه لمن وصفيه لجنه الجنه وتكون والاتباع والاحتمال الذي قطعت ان يكون الوقت واشهد على ذلك ان الامام النافع إذا أصبت التحديد الأقسام فلا بد أن أحسين هل سؤال المال بالأرض وما وصول الإسلام فيها قصور فيها قصور المؤمن بك على على يا بابا الحدود ما نادية مثلا ولدي ما أخذت على الساحة ولا تشرب الله يسري لا أجرم تجرم الإله وكنته وسلم ثم اصبح المسلمين بتصديق ان على وجه قدام وعلى وجه قدام الروح من الروح الشيطان ان قتلت على في ميزان من حسنات ويا من من يحب شيك التفسير كما kawai da suka yi kuma suke ko ko ko ko ko rani kansa wanda da yake bukata da ke kula da mutum yana bukata ne ya san ne ne wata shi ba an dukkan ilmomi suke wa jama'a Ulangan berbagai istri Mereka mesti ada malis Mereka mesti ada hawa Mereka mesti ada teduh Mereka mesti ada hadis Mereka mesti ada kata Tukar ilmu Hadis ke ilmu Dia sama Kita sini dua Dia sama Ada hadis Dia sini Bukan dia Hadis Dia hadis Dia ada Dia ada Dia ada لا لا باس بما كان دوام الاسبوع كما كنا قد هذا الشمال لما حدث الباطل ما بدون ما قد الشمال لا تعمل cewa ba su samu rata da kuma da zuwa da da lauyoyi shi ma da ke da su wannan da ake da su da da kan da zuwa su ke zuwa amma ba su samu amma da da su ke zuwa ba ta an tsaya ta kama da kai Allah ya kama da su ke cike ba sannan suna ta kai duka hujjar su zuwa ga hukumar jami'a da ta zama dama a ke ba da wani ayyuka a shekarar shekaru da ana ya tafiye su da ba su ikon gudanar da abubuwa cikin tsari kuma dace sannan shirin kuma wanda ya kace babban nema da ake gaba da wannan hali a ƙarƙashinta muna kyawun fata ana mata a tura ba ta da ta mutu da ne an ga yadda ake da kai da miliyoyin kuɗi da gyara masallacin da wannan sanin yoyi ke shekaru da yawa din da abin da aka yi da abubuwa da masallacin miliyoyin kuɗi da aka والذي هو في كتاب الدكتور هذا كان معروف وهو حقا على يساق ودور دور التعليم فأنا ثم تنقل الجامعة في الكتير وأنا التعليم هكذا تبقى الميديا مصطفى ورسول مال الكاتب ورسول مال عثمان مال عثمان هذه رسول يوسف رسول مال ليس هناك واحد كده وهو رسول في مدد المدنيين juga kita berbentuk kemudian di semua perusahaan perkara virus dan perusahaan kali ada yang semua itu dalam usia usia yang bukan kemudian itu sama seperti dari dua dua waktu komisi Islam ini sebenarnya menjadi dibahas tentang kalau sekarang yang berlalu itu kecil, tidak ada kata masalah ini. Jadi sekarang kalau ini tidak untuk hal yang وهذا القلب فيه تقبله بعض المبايعات التفسير كان صار قلم وان ذلك متهم متهم التفسير هذا يعني وسوى هو مقصود ان يكون في هذا التفسير على على هذا وأنت المدريد وأنت المدريد وأنت المدريد وأنت المدريد فكان جدا من أول السجن في المصدر وكما كان يدرس في الجامعة وما معلومه wajen farfesoshi akwai wani manyan ma'aikata mata kuma a cikin su ba sa kudu da kashe da su da kuma su farfesa na cikin kada da sauran ruwa na a kaɗan kaɗan da taimako da zai hasa mu da wuri da wanda shi ne ake ce a kawon doriya a wajen kwanci masallaci ina faɗa na kaɗan da samun dace to sai masu neman matsaloli masu da zai yi insha Allah akwai a wanda ya yi kuma kuma cewa kuma a zuwa kan ƙarshen mahaifin lafiya 让我们在我们的国家中，有需要多一些的人来。 da kuma da neman wani da ake da kusur da ya wani da ya da su lafiya wanda ya ce ya ɗauko da ya karatu sai ka fara ka kama shi sai ka ta da ranar da shi kan da neman aiki da neman kusurwa da da yawan kusurwa ne karatu da kuma wanda ya ce ya fi ba sai ka koma baya ba su ne ka zuwa kana da yake nuna masa ya rika kama sa wani da kuma da neman cikin jarabawa da kuma ɗaliban jami'in saboda da suke ƙayyayya masu ƙoƙarin gamawa a kan yasa da ana da duk su gama da darajar da girma a kan sama da kuma gurbar da lafiya shi ma sun yi da zama lafiya da wanda ya rubutu yake da wani ɗan wani addu'a ɗan wani addu'a wani ne to ga ji suna da duba da juna da yafi kuma ya kawo suna da daga ana yanzu da ke hanyar yasa da ana yin ɗan wani da wani luar dari luar luar dari seluruh dari ada di pengetahuan dalam tentang satu proses itu. Semua jadi dia memang kita dan dan dia uji ibu ibu dan kita dan dia dua jadi kalau saya itu cuma untuk orang yang berada kemudian mulai sannan da wasu abubuwa da kuma kuma kawai da ake da ake cikin da dare ina neman ba da abubuwa da su yi su sani ya tsaye na addu'a ina da kuma kuma kuma ana da ni ke da ba sannan da wanda ya yi ta ce ko ta sha da wanda ya yi da wanda ya yi wasu ko ta ta neman wani abu ko ta sha da wasu ma ana da ya ce ya samu da dole wanda ya kuma ta ce da wanda kuma ya kawo da tafiya na da amma da a sanar da ya kuma da shi ana da sa a cikin hannun girma ta abu da ya ina da kama da ya sa da kuma da ya sa kama da ya sa waɗanda su ne da ya waɗanda su ne da kuma yau da kuma wasu ya duka a masu kuma da ana da sa da masu hanyoyi da kuma sanarwa a shi a yasa ne da ya sa da ba su sata kusur su bayan da ya sa wani da ya sa sanarwa that what the Lima rules is to do to take place as follows. On the second July, time night at the end, there is communication by the Uganda that Usman Muhammad Suhail led the way to the kingdom of Lord Adam Mountain. The power of the day is 100 million in India. India decided Muhammad وكيف وصلت لغاية مثلا التدريبات تعمل بالتالي تأشير الإلهي أجمل الجد وعلى الإنسان ذات كما قال محمد وأنا نسمي الاجتماع كلام من أمين الرحمن سلم على الرحمن وسلم عليه
Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih atas atas Pokoknya kerja itu belum kata terlalu bahwa berusaha sudah pada nama dan sesuatu yang belum ada buat kerja akan berusaha jadi itu ada yang tidak ada dari jago dan bekerja apa tidak pada Alhamdulillah.
ta duka waɗannan da suka turo suke bukatan bayin Allah a cewa su da addu'a kafin mu yi addu'a akwai wata matsala da aka ambata cewa akwai wani abu da ake a lokacin bikin sallah wadda ake rinjayar da matasa musulmai har da maza da mata ko a kafafen yada labarai ne ko gidajen rediyo da abuna yauwa a gayyaci mawaka mutane su yi dafifi suna biyan kuɗi suna shiga a taso ana ta hargowa wajen tafiya wannan abu yana ba da mamaki a ce a yi azumin watan ramadan mutane magabata suna roƙon allah allah ya karɓi azuminsu mu kuma a wayi gari wai mawaƙa za a gayyato a je a yi dafifi ana kallo ya kamata mutane a mai da hankali da abubuwan da muke yanzu na kullum muke tsayawa wata guda fa wasu su je tafsiri da yamma da daddare a je tahajjud a jami wai har yanzu hankalin bai zo matsayin mun fi karfin wai kallon mawaki ma ina yake ba amma har aje a biya kuɗi a yi da fifi a lokacin bikin sallah da ake bukatan a yi farin ciki irin yadda suna ta tanada gaskiya wannan matsala abun takaici ne musamman a wannan gari yadda aka rinka faɗin yadda jama'a suke zuwa suna da fifi suna biyan kuɗi musamman mata haka lallai a gidaje a ja hankalin mata iyayen 'ya'ya mata da mazajen mata da yayun ƙanne mata da ƙannen yayu mata duka a isar da sako zuwa gare su a ji tsoron Allah bai kamata mu yi wa Allah butulci ba ya ba mu daman azumin wata ramadan kuma mu kare da zuwa kallon mawaka kuma har mu ba da kuɗi wai wajen kallon mawaka ai ko kuɗi aka baka kaje ka kalli mawaki ina ga ba wani dalili da zaka ci waka ta batsa da sauransu haka ji tsoron Allah muna fatan bana a wannan abubuwa da ya kamata a ce wannan sakonni sun isa har gurin irin tafsir na Sheikh Muhammad Amin Ibrahim Daura ina ga har aka rufe ba isar da wannan sakon sai kusa karshe karshe ban sani ba kwan ja hankalin mutane a can kai ba a zo da abubuwan ba wani sai ɗazo aka faɗa kuma yanzu aka ƙara tunatarwa yawon ka gani oh haka ne ma hasbun allah wani da wannan da an yi ta sanarwa tun cikin ramadan din aka yi ta gudanar yawwa gaskiya ya kamata eh insha allah insha allah yawwa ya kamata duka gurare a sanar da bayin allah kuma kowa ya zama jakada na musulunci yawa cewa a isar da sako zuwa ga bayin Allah a yi mai da hankali mu daina sayan fishin Allah da gangan yawa a cewa mu fita daga wata ramadan a cewa har je a taru a stadium wajen sakon Allah da biki da waƙe-waƙe na batsa wannan ba daidai bane a garin musulmai irin wannan na Gombe kullum malaman nan sai addu'a ake ta yi wa gari ko ina da guraren duk da aka rufe tafsiri sai kaji ana addu'a wa wannan gari namu wannan gari namu muna fatan alkhairi sannan mu mu ga motar ramadan kuma sai mu cewa Allah shikenan sai mu saba wa Allah mu koma abin da ya kamata a mai da hankali muna fata Allah kiyaye Allah sa mu gane kuma Allah sa wannan abu kare ya tasiri dukkan bayin Allah da suka turo wasu marasa lafiya Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya wasu masu bukatu na dawainiyoyi da suke ciki a rayuwa da kuncin rayuwa Allah subhanahu wataala ka kawo sauki waɗanda suke jarrabawa ko za su fara jarrabawa kare jami'a Allah subhanahu wataala ya ba su nasara cikin karatunsu ya sanya albarka a karatun da aka yi kuma ba su aiki na gari bayan sun gama karatu waɗanda suke neman aiki Allah ka azurta su da aiki mai albarka masu neman jari a kasuwanci Allah ka azurta su da jari mai albarka Allah ka saukar mana da albarka a gidajenmu ka saukar mana da albarka a garinmu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya Allah ka saukar mana da albarka
assalamu alaikum wa rahmatullah
Allah ya cika wannan babban laifi ne sosai saboda haka muna amfani da wannan dama muna kiran gidan rediyon progress muna kiran gidan rediyon akwai fawa da su cikin wani abu suka shirya su sai mu shi kawai bayan da za a yi a ce mun bauta wa Allah mun yi azumin wata ramadan muna neman Allah sama cikin wanda aka yanta a wuta sannan zo a ce za a yi mana kallon kuwa a cikin wannan gari mu gari ne gari ne albarka saboda haka da su suna yi a wancan wajen sun ce wannan wajen ya yi a kankarar su kawai cikin su na biya wani jarar su a cikin gari a gama ramadan da ba saba Allah a cikin gari gobe saboda haka muna kira gare bawa muna kira gare radio program su janye wannan saboda haka su janye su janye su janye
jazakallahu khaira ta jazakallahu khaira har yanzu komandojin suna nan fa Allah subhanahu wataala ya kara karfin gwiwa saboda haka muna fatan Allah ya sa wannan bayanai su yi tasiri Allah subhanahu wataala ya sa su janye wannan al'amari da suka yi niyan yi Allah subhanahu wataala ya kawar da abun a zukatan su Allah subhanahu wataala ya canja mana da taro na alkhairi a madadin wannan taro na shaidana Allah subhanahu wataala ka yafe mana kurakuran mu Allah subhanahu wataala ka gafarta mana zunuban mu ya Allah kamar yadda kake hada mu a wannan masallaci mai albarka cikin wannan wata mai albarka Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus Allah ka gafarta mana kurakuranmu ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ka hada mu da su cikin aljanna firdaus Allah ka fassaha musu cikin kaburburansu Allah ka nawwara musu cikin kaburburansu Allah ka sa suna cikin daɗi da nitsuwa a cikin kaburburansu magana kan kwamiti na naɗa su same su gobe gobe na su dakatar da wani kwamiti gaskiya wannan ina ga ina ga wannan maganar dakta kwamitiwa maganar dakta suyan yana da muhimmanci insha Allah ga dakta muhammad lawan nan insha Allah ta'ala za a yi magana yadda ya dace wajen daukan mataki akan wani a shiri da suka yi niyan yi watakila su a tunaninsu hankalinsu bai zo cewa barna za su yi ba amma mu mun gano cewa barna ne da ka za mu nusar da su ta hanyar da ya dace bi izinin lahi ta'ala Allah ya samu dace Allah ka taimake mu Allah ka gafarta mana kurakuren mu ka yafe mana zunuban mu ya Allah Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعتق من النار فارزقنا أوفر, منه أوفر الحظ منه والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عتقاء رمض... شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار واعتق رقاب أعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار وجميع المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لعلمائنا وأساتذ وأساتذتنا يا رب العالمين واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا يا رب العالمين اللهم اهد شبابنا شباب الإسلام اللهم اهد شباب الإسلام للحكم بكتابك والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أصلح لنا إخو اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أتمم لنا رمضان بخير اللهم أتمم لنا رمضان بخير اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا تلاوتنا وتقبل منا صالح أعمالنا واجعلها في ميزان حسناتنا ولا تردنا إلى أنفسنا أذلة صاغرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يعجزك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألبس ولي أمرنا لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية ورده إلى بلده آمنا سالما مطمئنا يا رب العالمين اللهم فمن عليه بالعودة إلى نيجيريا آمنا سالما مطمئنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بلدنا غومبي وانصر أئمتنا في بلدنا غومبي بما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم وفق ولاة أمورنا في غومبي لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما يكون يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أراد بلدنا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يعجزك اللهم طهر بلدنا من كل سوء ومن فعل السفهاء يا رب العالمين اللهم طهر بلدنا من فت... من فعل السفهاء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ومن جريمة المجرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم قنا شر الحاسدين الحاقدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم قض لنا حوائجنا يا رب العالمين يا أرحم ارحم الراحمين اللهم اعيد علينا رمضان سنينا بعد سنين اللهم اعيد علينا رمضان سنينا بعد سنين ونحن نلبس لباس الصحه والعافيه والاسلام والايمان متمسكين بسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فمن علينا على فمن على بناتنا بالحشمة والحياء والحجاب اللهم من أراد بناتنا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يعجزك اللهم طهر اللهم طهر بناتنا من كل سوء ومن كل شر وطهر بنات المسلمين من كل سوء ومن كل مكروه يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظهم من كل فاحشة يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادهم بسوء أو أرادهم بشر أو أرادهم بكيد اللهم عليك به إنه لا يعجزك اللهم شتت شمل أعدائنا ب- يا رب العالمين وردهم إلى أنفسهم أذلة صاغرين اللهم ر- رد كيدهم عليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا رزقا رزقا حلالا واسعا من حيث لا نحتسب اللهم تقبل منا ما قدمنا في شهر رمضان اللهم تقبل تقبل منا ما قدمنا في شهر رمضان ولا تجعل لأحد غيرك يا رب العالمين نصيبا فيما قدمنا من الأفعال والأعمال ومن الأقوال يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر رجال الأمن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وانصر إخواننا الذين يساعدون وينشرون هذا الأمر يا رب العالمين في وسائل الإعلام اللهم انصرهم وأيد وأيدهم لما يكون خيرا لنا ولهم ولديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم فكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك برحمتك جمعنا في جنة الفردوس مع آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين وأهلنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأنزل علينا بركات من عندك في جامعتنا هذه جامعة قومبي وسائر الجامعات يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع الجامعات اللهم أنزل علينا بركات من عندك في جامعتنا هذه وانصر مدرائها ورؤسائها على ما يكون خيرا لنا ولديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم إنا نسألك أن تؤيد سنة نبيك وحب أصحابه صلى الله عليه وسلم في هذه الجامعة وفي قلوب شباب هذه الجامعة وفي قلوب طلاب هذه الجامعة اللهم أيدنا على التمسك بسنة نبيك في هذه الجامعة وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين وارزقنا العمل بكتابك في هذه الجامعة وز- وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا إكاب اللهم بارك لنا في مدنا يا ذا الجلال والإكرام وبارك لنا في قوتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأسعار يا ذا الجلال والإكرام اللهم رخص الأسعار يا ذا الجلال والإكرام اللهم رخص الأسعار يا ذا الجلال والإكرام وما ذلك عليك بعزيز إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارزق ولي أمرنا ببطانة صالحة التي تعينه على ما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر يا ذا الجلال والإكرام واحفظ بلاد الحرمين من شر الحاقدين الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأعيد علينا رمضان سنينا بعد سنين وأعيد علينا رمضان أزمنة مديدة يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات ومن علينا بالعتق من النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم طهر بلدنا بلدنا قوم من كل سوء ومن كل مكروه وم- وال- اللهم من أراد هذا البلد بسوء أو أرادنا بك- بشر أو كيد أو مكر اللهم عليك به إنه لا يعجزك اللهم عليك به إنه لا يعجزك اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم لا تطرنا عن بابك ولا تطرنا عن جنبك اللهم طهر لنا قلوبنا يا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زك نفوسنا اللهم طه اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت